سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da warhaka barkanmu da wannan rana ta juma'a yau muna sha uku ko sha hudu sha hudu ga watan rabi'ul awwal ko sha uku sha uku ha sha biyu sha uku dai yawwa sha uku sha uku ga watan rabi'ul awwal hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda shi ya yi daidai da biyar ga watan tara a september miladiyar annabi isa danna na maryam alaihi wasalam dubu da marhaban na dubu biyu da ishirin da biyar don ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka sunanu abi dawud wanda malin ya ce an tsaya ne ƙarshen babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba da tashahudi ko babin da ke magana kan yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati bayan karatun tahiya to kenan insha Allah za mu tashi babi na gaba shine babu ma ya kulu ba da tashahudi babin abin da mutum za ya faɗi bayan ya gama karatun tahiyya ya gama karanta tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu har zuwa ƙarshe abin da mutum za ya gai haddathana ahmad bin hanbal حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا الأوزائي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة أبي عائشة محمد بن أبي عائشة lalle shi ya ji abu huraira ya ji abu huraira ya kule yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan dayanku ya gama karatun tahiyya ta karshe at-tashahhud al-akhir mu lura da kyau al-akhir mafhum na karshe فليتعوذ بالله تو ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala min arba'in daga abubuwa guda hudu idan mutum ya gama karanta attahiyatu lillahi to kahin yayi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya nemi ya nemi tsarin Allah da abubuwa guda hudu kahin yayi sallama min azabi jahannam mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga azabar jahannama wa min azabil qabri mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga azabar kabari wa min fitnatil mahya wal mamati daga kuma mutum ya nemi tsarin Allah daga fitinar rayuwa al mahya ay al hayat mafhum fitina ta ta ta rayuwa lokacin da kake rayi wal mamati da kuma fitina bayan mutuwa sannan kuma sai mutum ya nemi tsaron Allah subhanahu wa ta'ala wa min sharril masihid dajjal mutum ya nemi tsaron Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin almasihi ad-dajjal shine dushal to wannan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza faraga ahadukum min at-tashahhudi al-akhiri na karshe falyata'awwadh billah ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da kaza to malamai sai suka yi sabani shin wannan ne neman tsarin da mutum zai yi wajibi ne ko kuma mustahabbi ne ina fatan mun fahimta mun dai san cewa karanta tahiyya wajibi ne a mun sani wannan ko saboda umarni ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan ma ai umarni ne fali ya ta'awwaz mutum ya nemi tsarin annabi ya nemi tsarin Allah da wannan shine malamai musamman zahiriya waɗanda suke a mazhaba ta zahiriya waɗanda a zahirin nassi suke aiki da shi sun nuna cewa wannan ne wajibi ne dole ne mutum ba ya gama karatun tahiyya ya gama salatan annabi ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum dole shi ne sai ya nemi tsarin Allah da waɗannan abubuwan guda hudu aka ce hujjar ku suka ce saboda wannan ne al'amru ne shi kuma al'amrul musharrat ko anil umuri yufidu maza yufidu maza yufidu al-wushub illa bi dalilin ko illa bi qarina bi aw bi qara'in sai da wasu dalilai idan Allah subhanahu wataala yace ku yi kaza to wannan abin yuhammal ana daukar shi ne a matsayin wajibi sai in an samu wani abu wanda ke nuna cewa ba wajibi ne ba mustahabbi ne suka ce to wannan ne dole ne mutum ya nemi tsarin Allah da wannan wannan magana hatta da cikin almutaakhiruna malamai na baya baya irin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani sun karfafa wannan ne magana sun ce wajibi ne dole ne mutum ya nema tsarin Allah subhanahu wataala wa in kana wasu malamai sun tafi cewa a'a mustahabbi ne umarni ne na mustahabbanci mafahum umarni ne na mustahabbanci saboda na daga cikin abubuwan da ba su abin nan ne idan mutum bai karanta wannan ne addu'ar ba ba ya sa ya sujada qabli ko ya yi sujada ba'di a takaice kenan menene mustahabbi ne mafhum kamar yadda dai irin al'ajun irin zaman zaman nan na da mutum ke yi idan ya dago daga sujada ta biyu kayan ya miƙe ya dan aje hannayen shi ya dan huta kadan sai ya daga mafhum mujalsatul istiraha da mutum ke yi wannan to amma ko da ko wajibci ne na mustahabbanci eh kai umarni ne na mustahabbanci wannan ne umarnin yana nuna mamu mutum kai yayi wasa da shi saboda alkhairi ne mutum sai ya nema ma kanshi mutum ya ce Allah ka tsare ni daga azabar jahannama Allah ka tsare ni daga azabar kabari Allah ka tsare ni daga fitina ta rayuwa da kuma bayan na mutu Allah idan ka raya ni Allah ka tsare ni daga fitinar masihud dajjal kaga alheri ka roka ma kanka ko ko da ko wa abin nan ne umarnin na mustahabbanci ne to ya kamata a ce ka rike musamman kuma annabi ne yayi umarni da haka nan to Allah ta'ala ya sa mu dace shi yasa da ka gama salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kahin ka yi sallama ka roke Allah da waɗannan abubuwan Allahumma inni a'udhu bika min azabin nari min azabil qabri min fitnatil mahya wal mamati ko kuma min azabi jahannam har zuwa karshe almasihu dajjal shine wanda za ya hitowa karshe me yasa ake ce mashi masihu dajjal malamai suke cewa saboda shi ma yana shafar mutane su tashi kuma yana shafar marasa ido su yi ido yana shafar waɗanda suke da larura ta rashin hannu sai kaga hannayensa suna hitowa irin da yadda annabi isa shi ma sunan shi almasihu ibn maryam ko saboda me yasa sunan shi almasihu ibn maryam saboda yana almasihi daga masaha ne tamsahu shay ka shafi abu to masihi mai shafa yana fatan mun fahimta annabi isa ya kasance da ya shafi idan wanda yake makaho sai idanun shi su dawo da ya shafi wanda yake mara lahiya wanda fatan shi irin zabaya masu fata marasa mara lahiya da ya shafi su sai fatar su ta dawo daidai to shi ma shi dan sa ya abin nan kai dajjal sa ya dawowa karshen duniya ya ce shi ne Allah sai a samu wasu su fitini da shi za ya zanke wasu abubuwa khariqa lil ada za yin abubuwa waɗanda suka saba ma al'ada mutum za ya mutuwa ya ce ma mutum tashi kaga mutum ya tashi wa ke rayawa so shi ma ya ce Allah ne kuma an ga ya tada mafahim a gaban ku shedan za ya dajjal za ya kawo mutum da zartu a sa zartu ya datsa mutum kaga mutum jini ya tsarta ya malala kaga mutum ya mutu ya ce tashi da izini na sai kaga mutumin ya haɗe jini ya dawo ya haɗe ya miƙe to sai a samu wasu su fitina da shi dalilin wannan sai a samu wasu su fitina da shi to shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ka nemi tsaron Allah daga fitinar masihid dajjal mafhum kuma yana da yan aike waɗanda suka zo suke shari mai hanya kahin yake zowa daga ciki akwai mawaka daga ciki akwai bokaye masu asiri wane ne wane duka yan aiken dajjal ne masu share ma dajjal hanya ne shi yasa idan kaga ana yin abubuwa waɗanda suka saba ma Allah subhanahu wataala to mutum ya guji wannan abubuwan iya guje shi in kuma ba haka nan ba to ya fada tarkon shedan da da ya fada tarkon kai dajjal da dajjal ya zo a sauƙaƙe zayen farautar mutum Allah ta'ala ya mamu tsari sai hadisi na gaba yace haddathana wahab bin baqiya anba'ana umar bin yunus al-yamami haddathani muhammad bin abdullah bin tawus ana abihi an tawus an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga abdullah dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu kana yaqulu ba'da at-tashahhudi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karanta wannan addu'ar bayan tahiyya allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wannan ne hadisin irin na bayan sai dai nan ne an samu taqdimi da ta'khiri wancan yana farawa da wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat sai na karshe wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal a can kuma akwai al-masih anan ne kuma babu masih sai dai fitnatil dajjal ke akwai duka dai guda ne wannan kenan to a takaice kenan wannan ne yana nuna mamu addu'a ce wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lazumta kenan ya kamata mu ma mu lazumce ta حدثنا عبد الله بن عمرو بن عمرو أبو معمر أخبرنا عبد الوارث أخبرنا الحسين المعلم أنا عبد الله بن بريدة أنا حنظلة بن علي أن أن مجنة بن العذراء حدثنا حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترانا يا شيخ كم مسلاتين شي فإذا هو برجل kawai sai ga wani mutum daga gehe yana sallah kad qada salatahu ya gama sallah wa huwa yatashahhud mutumin yana karatun tahiyya yana zaman karshe na tahiyya mafhum yana karanta at-tahiyatu lillah bayan ya gama wa huwa yaqul daga karshe sai mutumin yace Allahumma inni as'aluka as'aluka ya Allah ya Allah ni ina roƙonka ya Allah al'ahad wanda kake al'ahad kai kadai kake kwaya ɗaya baka da na biyu as-samad wanda kai ne abun nufi da bukata kowa da kowa wurinka yake nufa allazi lam yalid Allah kai ne wanda baka haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife ka ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba ya da abokin tarayya ba ya da kimi wanda suke daidai gradadin su guda da Allah babu wannan abokin halitta an tagfira li to yanzu wannan ne abin da ya shinhuda kirari ne yayi ma Allah ina fatan mun fahimta kafin ka roki Allah sai ka yi ma Allah kirari ka zuga Allah ka zuga shi ka yi mashi kirari da sai ka ga yayi bukatar ka to shi abin da ya gayi wannan Allahumma inni as'aluka Allah as'aluka ya Allah al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to ga addu'a an tagfira li dhunubi ya Allah ka gafarta mana zunubaina innaka antal ghafurur rahim tabbas kai Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne arrahim mai yawan jin kai ne qala sai abdullahi dan abbas yace na'am mihjan bin al-adra afwan yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabban da suke tare da shi kar gufira lahu hakika an gafarta ma wannan ne mutuma kad gufira lahu hakika an gafarta mashi salasan sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya maimaita wannan sau uku abinda shi wannan da ya bawon Allah ya roki Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya gafarta mashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tabbas an gafarta mashi to kenan wannan da ya hadisin me yake nuna mamu wannan hadisin yana nuna mamu mutum yana yin addu'a yana roƙa ma kanshi abin da yake so yanzu ai kun ga ba annabi ne ya koya mai wagga addu'ar ita ba ko addu'a ce daga wurin shi ya ga ya gayi ko to kuma kana yin addu'a ina fatan mun fahimta du'a ibada ko du'a haja du'a addu'a ta ta ibada ko kuma addu'a ta ta, ta bukata misali yanzu ka gama kana cikin wani yanayi na rayuwa sai ya Allah ka ka buda mu ya Allah ka sauƙaƙe mu harkan kasuwanci ya Allah ka yassare harkan jarabawa ya Allah ka bamu jarabawa Allah ka shiryar da iyalina Allah ka yi kaza ka gai ka hilli mai yake cewa assalamu alaikum assalamu alaikum mafhum wannan ba laifi mutum ya gai kuma mutum ya gai da yaran da ya iya an so mutum ya yi da larabci idan ya iya da larabci idan kuma mutum bai iya ba to Allah yana shin yaran kowa sai ka gai da yaran da ka iya da harshen da ka iya tabi menene al-maghfira gafartawa almagfira malamai malamai suke cewa daga almigfara ne almigfara ita ce kask mafuhum ko kuma hullar kwano wanda ke akwai idan ana yaki mayaka ba suna sa hullar kwano ba saboda me suke sa hullan nan ta kwano ta ta abin nan ne saboda ko da an bugu ga an buge su ga aka sai dai a samu hullar ta karhe ko ba dai a samu kansu ba ina fatan mu fahimta to daga karshe sai ake ce ma duk wani abu wanda za a rihewa a suturta shi mafahum to wannan abin da ke rihe abin ya suturta shi sai a ce mashi almikfa ina fatan mun fahimta wannan abin mai sitirtawa shi yasa yanzu hullar kwano ka iya ce mata alimi kafara wannan ne ya kasa ko kuma da yare kuma na zamani yanzu alhuza suke ce mata to ya kasance ga zunubin ka aikata amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sitirta ma shi an takfira li Allah ka sitirta mana zunubin gashi shine sai an zo gobe alkiyama mutum ya aikata zunubi mai yawa Allah ta'ala ya ce matso ka san ka aikata kaza ka aikata kaza lokaci kaza ka yi kaza ka yi kaza karshe bawa ya ce tabbas ya Allah na aikata uqirru bi dhanbi na tabbatar da na aikata wannan sai Allah ta'ala ya ce to shi na yahi ma to wannan shine al-maghfira an yahi ma mutum kenan an gafarta mashi ga zanubin amma an satarce mashi shi to Allah ta'ala ya gafarta mu Allah ta'ala ya satarta mu zanuban mu gabaki daya to wannan addu'ar ma mutum an so yayi da ya nema mu kan shi gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai babi na gaba babu ikhfa'i tashahhudi babi ne wanda za a yi magana kan boye karatun tahiyya ikhfa akasi ne na izhar mafhum izhar bayyanawa ikhfa kuma me boyewa ha mun yi tsallake ha حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا يونس يعني بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال من السنة ينادق تكين سنة أن يخفى التشهد a ɓoye bi karatun tahiya mafahum ma'ana karatun tahiya ba bayyana shi ake yi ba kowa sai ya ɓoye shi kadai yake shin abin da yake gai ina fatan mun fahimta karatun tahiya kai kadai kake shin abin da kake karantawa ba a bayyanawa yadda wasu za su shi a kai kadai za kai to wannan hadisin idan mun lura kamar ya ci karo da wancan na baya ko wanda ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji mutumin ne ya ji shi ne bayan ya gama karatun tahiyya din sannan sai yayi wannan addu'ar haka ne ko ba haka ba malamai sai suka ce wala Allah wala Allah yadda za a hada hadisan guda biyu saboda aljamu aula min at-tarjihi a hada hadisai yahi a rajihar da wani in amkana in haka nan ya yiwu yadda za a hada hadisan guda biyu malamai suka ce kahin ake hana boye karatun tahiyya ne shi mutumin ya yi haka nan mafhum idan an zanna ana karanta tahiyya wane yana shi wane yana shi sannu sannu to sai annabi ya ji haka nan wasu kuma malamai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gaya mai ne jibril ne ya gaya mai mafhum cewa shi wannan mutumin ga abin da ya karanta a cikin addu'a kun ga dai kenan kowanne mai yiwuwa ne ko kowanne mai yiwuwa ne saboda kan mutum ya ce wannan ya ci karo da wancan to mina sunnati yana daga cikin sunna a wurin yin sallah an yi kwata shako da aboye karatun tahiya ba a bayyana karatun tahiya to sai babi na gaba babul isharatu fi tashahhud babi na ishara nuni lokacin da ake yin karatun tahiya haddathana القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أبث بالحسى في الصلاة yake cewa abdullahi dan umar ya ganni ina wasa al'abar shine wasa mafhum al'abar a'abathu bil hasa fi salati ina wasa da wasu 'yan duwatsu a cikin sallah saboda lokacin akwai rairayi akwai ƙasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a masallacin shi ba irin mu yanzu da ke akwai abin nan ne fartayar da wane ne ba to ya zamna yana karatun tahiya sai ya sa hannun shi yake dan wasa da da da ƙasa mafhum da yan kananan duwatsu da ke kusa da da shi falamman sarafa lokacin da ya sallame in sarafa ai sallama faraka min as-sala lokacin da ya gama nahani sai ya hana ni sai ya ce mana ai ba a wasa mafahum idan ana karatun tahiyya ka dauki wani abu wa qala sai ya ce isna aka ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna'u kayi mana isna ai if'al mafahum kayi mana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi fa qultu kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna to to yaya ne annabi yake yi idan yana karatun tahiyya qala sai yace kana idza jalasa fi salah annabi ya kasance idan ya zamna a lokacin lokacin sallah idan yayi zamne wada akaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna sai ya dora hannun shi na dama al-kaffu al-yumna mafhum hannu tafin hannun shi na dama sai ya dora shi akan mai ala fakhidhihi al yumna akan cinyar shi alfaqir shi da cinya sai ya dora shi akan cinyar shi ta dama yace wa qabada asabi'ahu kullaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rumce hannayen shi ala asabi'i ya tsuke na sai ya rumtse ya tsan shi gabaki daya wa ashara bi isbihi allati talil ibham sai ya yi nuni da hannun shi wadda take bin al ibham wannan malamai suna ce mashi al-khinsar albinsar alwusta as-sababa al-ibham haka malamai suke suke abin nan ne din sunayen su wannan shine al-khinsar da larabci wannan kuma albin albinsar wannan kuma alwusta na tsakiya wannan kuma as-sababa na nuni na abin nan ne abin nan ne nuni mafhum as-sababa sai kuma wannan al-ibham to yanzu idan muka fara daga nan wani hannu ne yake bin al-ibham wane yatsa ne yake bin al-ibham wannan as-sababa mafhum shine sai yace wa kana wa ashara bi isbihi allati dalil al-ibham idan ya rintsi hannayen shi hakan ga to sai yayi nuni ga yatsan shi wanda yake bin abin nan ne al-ibham dai shi wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra sannan tafin hannun shi kuma na dama na hagum kai al-yusra na hagum shi kuma sai ya dora shi kan me kan abin nan ne yake shi cinyar shi wadda take ta hagun to haka ake yi idan an zo sallah mafhum wannan na nuna mama ashe kawai ba dora hannu ake yi a ashe ba a'a haka na ake shi wannan shi ake shimfidawa wannan ne kuma shi ake rintsewa da sai a nuna guda sai hadisi na gaba yace haddathana abdurrahim al-bazzar أخبرنا عفان أخبرنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا عثمان بن حكيم أخبرنا عامر عامر بن عبد الله بن الزبير أنا أبيه دقبابنشي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا قعد في الصلاة إذن يزمني لوكة صلى جعل قدمه ليسرى سيسنى قدم كيشي diddigen shi na hagun ta hata maza ta hata fakhidhihi al-yumna karkashin cinyar shi wadda take me ta ta abin nan diya ta ta dama wa saqaihi da kuma sa kadai shi mafhum wa farasha qadamahu al-yumna sannan qadamahu al-yumna kadam kin shi kuma diddigen shi na na dama shi kuma sai ya shinhida shi wa wada'a yadahu al-yusra sai ya dora hannun shi na dama ala rukubatihi al-yusra akan cinyar shi rukuba ko kuma kace fakhis duka guda ne akan me cinyar shi wadda take ta abin nan ne ta ta ta gehe abin nan ne din shi ta ta ta hagum din shi ko kuma ar-rukba shine kwabri mafhum daidai gaba wannan ne wanda take raba tsakanin kwabrin mutum da kuma cinye shi mafhum sai ya dora anan ina fatan mun fahimta Fab ya ce wa wada a yadda hulli yumna ala faqidihi yumna sai ya dora hannun shi na dama akan cinyar shi ta dama wa ashara bi isbihi sannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi nuni da hannun shi wa arana abdul wahidi sai abdul wahid shi wanda ya rawaito hadisin sai ya nuna maku yadda ake yi yadda yake nihi da ya bayyana maku wannan ne ya zaman gabaki daya wa ashara bis sababa kaga yanzu sababa sai ya nuni da sababa wannan ne ya hannun shine yake fassara ma me isba'uhu allati tali al-ibham wancan hadisin na baya ina fatan mun fahimta idan baka gane wan menene wancan ba to yanzu wannan hadisin ya fassara ma ita mafhum ita ce me as-sababa wannan da annabi da mai ruwayar hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبتيه yana nuni ne zuwa ga wani wani zama wanda ake ce ma wanda malaman fiqh suke ce ma alwaraq alwaraq ne yana ce at-tawarruk suke ce mashi shine zaman karshe idan idan mutum shi kadai yake sallah irin wannan zaman haka mutum ya shinhida ya ya ya dora abin da ke sai ya shi da ya ya turo kafar shi wannan muna lura kafar mutum wannan ne sai ya dora ta haka ina fatan mun fahimta mutum sai ya zauna a gefen shi wannan mun lura ba a kan diddige wannan da ya mutum sa ya zaunawa ba kan diddige shi hakan zai da ake yi zama na farko a'a mutum ne shi kadai ne za ya yi sai ya ce ya tare ko kafa shi wannan ba ko zama na karshe ina fatan mun fahimta shi ne suke ce ma at-tawarru annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka yake yi sannan kuma limam shi kadai haka yake yi sannan kuma idan kai kadai kake sallah idan ka zo haka nan sa kai amma idan cikin jami'i ne ake in cikin jami'i ne ake hakan da wannan dala sai ka yi zama ko da zaman karshe ne sai ka yi shi haka ina fatan mu fahimta amma in kai kadai ne za ka yi tunda da irin wannan zaman za ka yi shi yasa shi lima haka ne yake yi mafhum yana daga cikin ma asalib hanyoyin da ake yi ma limamai jarabawa mafhum idan aka zo dada sai a sa liman yayi sallah yayi ma mutane sallah sai ana surbayi kin shi a ga yadda za a yi sallah a ga zaman shi na ƙarshe shi irin yadda za yi na farko za yi ko kuma na ƙarshe za yi idan ya yi wancan sai a ce to ya koma yin muraji a sunan abi dawud ko ga yadda ake yi wannan kenan sai hadisi na gaba to wannan wa ashara bi sababa na ƙarshe kaga yana nuna me yana nuna haka ake yi idan aka zo abin nan ne ya karatun tahiyya dama ana yi ne babul ishara fi tashakkud nuni ake yi mafhum sai hadisi na gaba yace haddathana ibrahim bin al-hasan al-musayyisi akhbarana hajjaj an ibn jurayh an ziyad an muhammad bin ajlan an amir bin abdullah to kuma irin wancan zaman irin wancan zaman da muka gai idan nafila ce kake yi mai raka'a biyu mafhum ba shi ba ake yi sai mai wanda take da abin nan ne ya sai sallah wadda take da abin ga biyu zama biyu ina fatan mun fahimta misali yanzu ka shigo kayi kayi tahiyatul masjid to ba irin wannan zaman za kai ba mafhum sai kai zama irin na abin ga guda kawai kai sallama ina fatan mun fahimta yace annahu zakara anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Zubair ya ba da labari ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya kasance yushiru bi isbi'ihi idza da'a wala yuharrikuha taib annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya zo wurin idza da'a ai idza qara'a at-tashahhuda mafhum shine anan idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta karatun tahiyya yana karanta karatun tahiyya to yushiru bi isbihi yushiru sai yake nuni da me da yatsan shi wala yuharrikuha amma ba ya motsa yatsan shi mun shi wannan ne ko to amma shahun bi qawlihi wala yuharrikuha wannan hadith wannan ƙarin da ya ƙara wannan ne kalmar wala yuharrikuha ba ya motsa abin nan ne din shi wannan hadisi ne sha hadisi ne wanda shi kadai wannan ne ya rawaito shi mafhum hadisi ne wanda shi kadai ya rawaito shi shi kuma hadisi wanda idan yayi shuzuzi hadisi wanda idan wani shi kadai yake banta da shi ko da hadisi ne ingantacce idan aka samu wasu suka rawaito hadisi aka san nashi to shikenan nashi ba a cewa ba'ifi ne sai dai a aje mai nashi a yi aiki da waɗancan ina fatan mun fahimta misali yanzu nan ne taron mu ga baki ɗaya a cikin masallaci kowa sai ya kawo labari ya ce ai unguwa kaza an yi ruwa ina fatan mun fahimta misali ya ce ai site da fite an yi ruwa kowa da kowa nan ne ya cikin ya kawo wannan labarin sai mutum guda ya ce a ni da sai ina site da fite amma ba a yi ruwa ba kuma shi ma mun san shi mai gaskiya ne ina fatan mun fahimta to shikenan sai mu ce Allah ya saka ma da alheri ba ba da ya aiki da shi ba mafo maganar ka ba ya yi wuta ta danne maganar waɗannan gaba ɗayan su ba to wannan shine shuzuzi mun fahimta to wannan ne maganar da yayi wala yuharrikuha magana ce shadda mafhum magana ce wadda ta ci kau da sauran maganganu kamar yadda za mu gani قال ابن الحجاج ابن الحجاج yake cewa wazada amru bin dinar qala akhbarani amir amir ya bani labari ana abihi daga baban shi annahu ra'a annabiy sallallahu alaihi wa sallam yad'u kadhalika ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana addu'a yana karanta karatun tahiyya wa yatahamalu annabiy sallallahu alaihi wa sallam bi yadihi lil yusra ala fakhidhihi al yusra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dora hannun shi na abin nan hannun shi shi na na dama akan me akan hannun shi na hagu mafhum a takaice shi hannun hagu ma babu aikin da yake yi dora shi kawai shin hida shi za kai ka kyale shi shi kuma hannun dama shine za ka rintse shi kakka ce shi ma wanga ka rintse shi ka dunkule shi yadda ka dunkula wannan a'a shi kawai dora shi za kai mafhum ka kyale shi wannan kenan na shukran jazakallahu khairan sai hadisi na gaba حدثنا محمد بن بشار بن بشار أخبرنا يحيى أخبرنا ابن الأجلان أنا عامر بن عبد الله بن الزبير أنا أبيه daga baban shi Abdullah bin Zubair bi hadha alhadith shi ma ya rawaito kwatan kwacin wannan hadisin qala la yujawizu basarahu isharatahu idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta karatun tahiya to ganin shi dibin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ya wuce abin nan ne ya ishara shi mafuhum hannun shi da yake nunawa ma'ana idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannun shi haka to hannun shi wanda yake ishara shi yake kallo ina fatan mun fahimta hannun shi ba ya wucewa ya kalli wani wuri haka akwai masu yin kuskure haka na ko suna karatun tahiya amma sai suna kallon gabansa haka a'a inda ake kallo ina ne ishara hannun da kake ishara shi kake kallo mafhum wa hadithu hajjaj atamma yace hadisin hajjaj shine ya cikewa tafsir na gaba yace haddathana abdullahi bin muhammad an-nufaili أخبرنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن أخبرنا إسام, إسام بن قدامة بن بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزائي أنا أبيه دقبابنشي قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه wai ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dora zira ya dora tsintsiyar hannun shi kan sakalin hannun shi wannan ha shine zira yadda mun taba gani ko zira ya dora zira'uhul yumna ala fakhidhihi al-yumna ya dora shi akan abin nan ne din shi akan fakhiz akan cinyar shi wai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi haka mafhum a cikin sallah a karatun tahiyya annabi yayi haka yake cewa rafi'an isba'ahu sababa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dora yana ya daga hannun shi na sababa kada hannaha shay'an ya dallan kwasar da ita alhana shine dallan kwasarwa mafhum daga nan ne ake aka samu alhina abin nan ne dukawa mafuhum an tanhaniya wala yanhaniya ahadun li fulanin kad dayan ku ya durkusa ma wani to kada hannaha ya durkusar da isba'ahu mafuhum ya durkusar da hannun shi haka amma hadisin fihi da'af hadisi ne wanda yake da rauni mafuhum hadisi ne wanda bai inganta ba saboda idan da hadisin ya inganta to da me yake nunawa da yana nuna kenan idan ana karatun tahiyya haka za a zanki a haka za a zaki ko za mutum za a zaki dora hannayen shi hakan ga to hadisin kuma bai inganta ba hadisi ne wanda ya ci karo da sauran ingantattun hadisai sai babi na gaba babu karahiyatul i'timad ala al-yad fi salah babi ne wanda za a yi magana kan dogara da hannu lokacin da ake cikin sallah mafhum mutum ya dogara da hannun shi abinda ake ce matafi irin zaman da malam ya yi haka mafo ko irin zaman da uwa malam ya yi haka ina fatan mun fahimta irin dai zama mutum ya yi tashi haka ya dogara ga hannun shi al-i'timad bil yadi yace haddathana ahmad bin hanbal wa wa ahmad bin muhammad bin shabwaihi bin shabwaihi wa muhammad bin rafi'in wa muhammad bin abdul malik al-ghazzali qala qalu gabaki ɗayansa sun rawaye sun sun ba mu labari suka ce mi akhbarana abdurrazzaq abdurrazzaq ya ba da labari an ma'amarin an isma'il bin umayya an nafi'in an ibn umar daga abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare shi qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ne قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل سيكي تيوى أن يجلس الرجل في صلاته وهو معتمد على يديه annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani mutum ya yi zabna a cikin sallah wa huwa wannan ne wawu ita ce suke ce ma wawul hali mafhum wawi ce ta hali wa huwa ai wal hal huwa ala hali mutumin mu'tamidun ya dogara ala yadihi ya dogara akan hannun shi mafhum shine muka ce mutum yayi dafi hakan da a cikin sallah mafhum kuma yana karatun tahiyya wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi hani haramun ne mutum ya aikata haka nan da shi nan ne malam ya ce babu karahiya karahiya ne amma wannan ne annahayu ne mafhum nahayul mujarrad nahayi in ya zo musharrad annabi ya hana kaza to ana ɗaukar shi ala zahiri mafuhum ana ɗaukar shi akan hakanan ba a dogaro a abin nan ne a cikin sallah mutum ya dogara da hannun shi sai dai idan mutum ya kasance ba ya lafiya mafuhum wannan kuma larura ce الضرورات تبيح المحظورات سوء ita larura tana halatta abin da aka hana an hana yin dogaro ga sallah idan mutum baya lafiya amma idan kuma eh idan idan lahiya shalau amma kuma idan ba ya da lahiya to wannan dada sai larura ta sa yayi haka nan wa qala ibn shubbawai ibn shubbawai yake cewa ko kuma shabbuya ne shabbuya ko ibn shabbuya ibn shabbuya yake cewa naha an ya'tamida ar-rajulu ala yadihi fi salah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hani mutum ya dogara da hannun shi a cikin sallah mafhum wa qala ibn rafi'in ibn rafi'in yake cewa naha an yusalliya الرجل وهو معتمد على يده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا يهني كم متم يي دوغرو a cikin sallah da hannun shi mafahim mutum ya dogara da hannun shi yana cikin sallah wa zakarahu fi babir rafi'i min as-sujudi annabi sallallahu alaihi shi wannan ya ibn shabuya ya kawo shi a cikin littafin shi a cikin babun rafi'i min sujudi babun dagowa daga sujada wa qala ibn abdul malik ibn abdul malik yake cewa naha an ya'tami da rajulu ala yadayhi idza nahada fi salah wai an hana mutum yayi yayi dogaro da hannayen shi idan ya dago a cikin sallah idza nahada mafhum idan mutum ya ciro daga sallah idan mutum ya dago za ya tashi tsaye mutum ya dogara da hannayen shi sannan sai ya daga a cikin sallah yace wannan ne hadisin sahih mu lura da kyau hadisi ne mai kyau illa lafza bin abdul malik fa innahu munkar wannan ne magana ta karshe ta abdul malik wanda ka waqala abdul waqala ibn abdul malik naha an ya'tami da rajul ala yadayhi idha nahada fi salah wannan ne magana ta karshe munkar ce mafahum magana ce wadda bata inganta ba a mustalahil hadis kuma da an ce munkar shine me da'ifi kenan ce hadisul munkar ma'ana hadisi me da'ifi mafahum to wannan ne ya karin shi wancan maganganun da muka karanta ga baki ɗaya na baya maganganu ne sai inganta amma wannan maganar ta ibnu abdul malik da yake wai idan an hani an yi hani annabi ya yi hani idan mutum ya dago za ya tashi daga daga daga abin nan ne za ya tashi tsaye an hana ya dogara da hannayen shi sannan ya daga wannan ne magana ce wadda bata inganta ba ina fatan mun fahimta magana ce wadda bata inganta ba da a ce wannan maganar ta inganta to kenan da kowa idan ya zo yin sallah idan mutum ya gama karatun tahiyya mu lura da kyau idan mutum ya gama karatun tahiyya daga na farko idan za ya tashi mutum sai dai ya haka mako sai dai mutum ya daga kai tsaye ba tare da yayi ba ba tare da ya dogara da hannayen shi hakan ba sannan sai ya miƙe yana fatan mun fahimta to wannan ne shi ne yake yace wannan magana ta Ibn Abdul Malik magana ce wadda bata tabbata ba magana ce wadda munkar ce to anan idan mun lura al-i'timad dogaro kan menene Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana dogaro kan hannu idan mutum na sallah ya dogara kan hannun shi mafahum shine ai aka hana ko to kenan mutum yana iya shingina ga wani abu shi ma dai ai ya dogara ga wani abu ne haka ne akwai hoto bayan shi hoto yana cikin sabu sai mutum ya shingina gare shi kenan mutum yana iya yin haka nan ko kuma mutum ya shingina ga wani wanda yake kusa da shi kwale da shi shi ma mafahum mutum yana iya yin haka nan a'a wannan ne ibra ce za a dibawa mafahum menene dalilin hanin dogara ce abba a so kai mafahum kamar ana magana ne da mutum idan shi kadai yake sallah a ya dogara da hannun shi inda kuke akwai sar- sarari babu abin da za ya dogara to yanzu idan akwai wani abu wanda za ya dogara sai ya ce to ba da hannu ba da wani abu za ya shingira kenan mutum yana yin haka nan mutum baya yin haka nan mafahum a nan ne ma za mu yi jan hankali da waɗanda suke da larura ta ta ta kafa masu yin sallah bisa kujera mafahum shi ma wannan ne hanin yana shiga a ciki in dai suna iya yin zanna daidai ba larura ce ta baya ke gare shi ba a'a larura su kafa ce kawai masu yin sallah bisa kujera to shi ma haramun ne mutum ya shingina mafahum haramun ne mutum ya dogara kan wani abu ina fatan mun fahimta kamar ya shingina kenan ga hannun shi ne shi yasa mutum ko da bisa kujera yake sai dai ya yi zaune daidai mafahum sai dai idan mutum yana da larura Allah ya sa mu dace sai hadisi na gaba ya ce haddathana bishru bin hilal akhbarana abdul waris an isma'il bin umayyata qala sa'altu nafi'an yake cewa na tambayi nafi wannan da ya nafi shine dalibi na abdullahi bin umar na tambayi nafi anin rajuli game da wani mutum yusalli wa huwa mutashabbikun yadayhi mutumin da yake sallah alhali kuma ya rintse hannayen shi mafahum ya rintse hannayen shi mutashabbikun yadayhi ya rintse hannayen shi qala sai nafi yake cewa qala ibn umar abdullahi dan umar yake cewa tilka salatul maghdubi alaihim wannan ai sallah ce ta al maghdubi alaihim su wane ne al maghdubi alaihim a yahudawa ko su ne al-maqdubi alaihim yahudawa wannan ne ai yahudawa haka nan suke sallah to kaga kenan wannan ne wannan amsa ce da za ta cire ma sha'awar yin haka nan har abada mafhum amsa ce wadda usulubi ne na bada amsa usulubi ne na bada amsa wannan ai sallah ce ta me sallah ce ta yahudawa ma'ana kenan ba sallah ce ta musulmi ba to an baka wannan amsar kenan ana cewa kakkai shine abin da ake nunawa kakkai haka nan taib wannan kenan a takaice kenan idan ana yin sallah idan mutum ya zauna ba ya dunkule hannayen shi mafhum kamar yadda muka gayyada zu yabsu da yadayhi mutum sai ya shinhida hannun shi wannan na dama wannan ne kuma sai ya dunkule shi sai ya yi nuni da me da sababa mafahum طيب سي حديثي نغبا يتي حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء اخبرنا ابي اخبرنا محمد بن سلمة اخبرنا ابن وهب وهذا لفظه وان اللفظ نائب وهب دي wa hadha lafzu jami'an gabaki ɗayan su sun bamu labari an hisham bin sa'ad daga hisham bin sa'ad an nafi ne daga nafi an ibn umar daga ibn umar yarda Allah ta tabbata a gare shi wannan kamar yadda muka gani nafi dalibi ne na abdullahi dan umar akwai wata silsila wadda ake cewa silsila zahabiyya malik an nafi an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan nafi tabi'i ne mafahum bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma imamu malik bai ga sahabbai ba amma ya ga tabi'ai kenan yanzu imamu malik tabi'ut tabi'ina mafahum mai bin mai bin sahabbai ne to da kaga isnadi an koro shi hakan ga nafi al-malik ay malik an-nafi an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam ai dukan sun rijali ne wadanda babu me babu kokonto a cikin su akwai mai kokonto kan imamu malik akwai mai kokonto kan nafi akwai mai kokonto kan ibn umar to bada bali ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malaman hadisi suke ce mata silsila zahabiyya mafhum da kashi ta da sai ka mika wuya أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قائد في الصلاة ابن عمر يا غوان متم يتكئ يا دوغر على اتكاء وكما على اعتماد ديك غداني مفهوم ده العربي mutum yattaki ko kuma ya atamitu duka guda ne da larabci yattaki wa ala yadihi al-yusra ya dogara kan hannun shi na na hagu wa huwa qa'idun ala hali yana zamni fi sala a cikin sallah ma'ana yana karatun mi yana karatun tahiyya wa qala harun bin zaid harun bin zaid yace saqidun ala shikkihil aisar saqid ya ya ya hwadi ko kuma ya ba da karhe shi akan shikkihil aisar akan gehen shi na na abin nan ne na na abin nan ne na hagun bari shine ake ce ma ashik mafhum shik bari ya dogara kan hannun shi hakan ga ya ba da karhin shi haka ثم اتفقا فقالا gabaki ɗansu sai suka ce la tajlis ka haza ta cewa ba a yin zama haka in ana sallah fa inna ka haza yajlisu alladhina yu'azzabun wannan ne fa waɗanda ake yi ma azaba su ne suke yin zama hakan ga alladhina yu'azzabun waɗanda ake yi ma azaba ma'ana waɗanda ba musulmi ba mafhum su ne idan suna yin sallah suke yin haka wannan alladhina yu'azzabun yana fassara ma kenan sallar waɗanda ba musulmi ba ina fatan mun fahimta haka su suke yi idan suna yin sallar su to a takaice dai kenan wannan babin yana nuna mamu karahiyya yana nuna mamu ba a abin nan da ba a dogara kan me kan kan hannu ko a shingina kan wani abu idan ana me idan ana sallah mutum sai yayi zamne zama na dabi'a ya dogara kan mazaunan shi mafhum zama na dabi'a wannan kenan babun fi takhfifil qu'udi wannan babi ne da za a yi magana kan takaita zama mafhum idan aka zo zaman karatun tahiyya takaitawa حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya kasance idan ya zauna zaman zama na farko ya kasance kai ka ce yana zaune akan arrafu arrafu su ne abin nan da ƙananan duwatsu duwatsu ƙanana wanda abin nan ne ya bige su wanda zahir rana ya bige su mafahim zahir rana ya bige su kaga mutum idan ya zauna ya dade a zaune haka nan a shi ma zama ai sai in ya kama dole ne ko ba haka ba idan ka dan zauna ka ji zafi ba sai ka daga ba sai ka bar wurin ko ka nemi inda yake da sanyi to ka annabu ala radhi kai ka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune kan wasu duwatsu kanana eh tsakuwa ta jamil jazakumullahu khairan tsakuwa waɗanda suke da zahi mafhum ma'ana idan ya zauna ba jimawa yake yi ba wannan ne ya tashbihi ne dummi abinda malaman balaga suke cewa tashbihi ad-dummi sakon da ake so ka fahimta a ciki shine me shine ba jimawa zaman ba jimawa yake yi ba mafhum sai kai wani ya na gane ka hakan ga gaban wanda aka tsoratar ma'ana fuskar shi kenan hankalin shi da a tashi shine kake so ka ce me mafahim shi ne kake so ka isar zuwa gare shi ka annahu ala radfi to amma wani irin wani zama zama wanda yake na farko mafahim akwai wani masallaci da na taba yin sallah limamin zaman zaman na farko ya jima ya jima ya jima na ce kai wannan ne ko dai ko abin nan yake yi ko kasaro yake yi mafahim ko kasaro yake har sai da ma ga raina na ce to watakila kasaro yake yi sallame wa zai ya ba mu dama mu mu tashi mu cike dada kuma sai na ga ya daga cikai wallahi irin jimawa haka to ba a jimawa da ka gama tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu kana gamawa ka daga mafhum ba a jimawa zama na farko qala shikenan sai yake cewa hatta qulna hatta yaquma qala hatta yaquma ma'ana da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi mako babu jimawa to kuma wannan ba shike nuna ayi sallar irin shafshaf ba irin a cikin gaggawa hakan ga a'a ba haka ba sai a karanta karatun tahiyya din karatu wanda yake na me karatu a nitse mako sannan sai a daga wannan kenan a takaice kenan zaman farko da zama na biyu akwai bambanci shi zama na farko ba amin ba a karanta salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali dada ayi wata addu'a sai zama na biyu shine ake yin haka nan mafhum kamar dai yadda yanzu kowa da kowa dada karantarwa ta wadata da abin nan da idan ma ka zo masallaci idan ka ga liman ya dan shima to ka san zaman karshe yake muna bambantawa ana bambantawa to sai na gaba yace babun fi salami babi ne wanda za a yi magana kan sallamewa idan aka yi sallah idan mutum ya ya gama ya gama na'am fadal a wannan hadisin ina ma rakam kiko ya nuna hadisi ne da'ifi a da'ifi ne anan nuska ta bai ta kharijin shi ba bai hidda bai ta kharijin shi ba bai hidda shi ba shi yasa ban yi magana ba طيب hadisi ne da'ifi mafhum amma kuma wannan ba shi ke nuna kuma a jima ba ina fatan mun fahimta yana daga cikin yadda ake bambanta abin nan da zama na farko da zama na biyu duk da hadisi ne da'ifi amma ana aiki da abin da ke cikin shi ma'anar shi ana aiki da ita mafhum na sai babi na gaba yace babun fis salami babi ne da za a yi magana kan yin sallama mun ga zaman tahiya mun ga abin da ake karantawa a zaman tahiya hatta da sifar ma me ake yi idan mutum ya zauna ya za ya zaunawa sannan kuma me za ya karantawa ya yi salati ya yi addu'a kuma kaifiyar zaman kuma ina za ya kallo ga baki daya to mutum duka ya gama wannan sai me sai sallamewa to shine malam yace babun fi salami babi akan sallamewa haddathana muhammad bin kathirin أنبأنا سفيان أخبرنا أحمد بن يونس أخبرنا زائدة أه وأخبرنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص أخبرنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب وزياد بن أيوب قال أخبرنا أه عمر بن عبيد الطنافسي أخبرنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق من أجل سنة الله ربا وذا سنكو الطنافسي wannan ya tuna mana wani malami da aka samu kwanan baya wanda yake kawo sunayen wasu wasu waliyai yana kai akwai wane ne wane ne kasa attaga suti attalili attaga suti ya dinga kawowa sai aka sami yan tiktok suka mai da abin wasa suka mai da shi da yake kawowa so da yake nuna ba karamarsu da kuma Allah bai yarda suna da karama ba sai Allah ya watsar da abin aka mai da abin wasa aka mai da abin wasa ba ko kun ga yanzu dai mun ga at-tafisi ba mai dariya ba koko a shi kuma can da yake so da karhi yake so ya nuna maka cewa waɗannan fa karama ke gare su kaza ke gare su sai dada Allah ya abin lalle ya watsar da abin aka mai da abin abin wasa يأتي تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك وحدثنا أحمد بن منيء أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا إسرائيل كلهم إسرائيل يا بام لاباري إسرائيل سونا النبي الله مفهوم النبي النبي يعقوب عليه السلام سونا شني إسرائيل مفهوم كلهم gabaki ɗaya sun ba mu labari sai dai daɗa yanzu sunan ya zamto alam ya tashi daga sunan ne ya tashi daga sunan na annabin Allah ya koma sunan ƙasa mafahim shi yasa malamai babu laihi dan an dinga samun sabani farko-farkon yakin wannan na Isra'il da Gaza sai su ce Allahumma dammir Isra'il wasu sai su ce a'a ku ce Allahumma dammir daular Isra'il a'a to ai kai da wace niyya kake faɗa haka nan da niyyar Allah ya dammara kasar ta Isra'ila ka iya kawowa ma ko a cikin mafarki cewa kana cewa Allah ya dammara annabi Yaquba ne kake nufi a'a mafhum ba annabi Yaquba kake nufi ba Isra'ila kake nufi mu ma ya addu'a Allahumma dammir Isra'il Allah ya dammara su wallahi Allah na gani waɗannan ne mutanen suna sun cutar da bayan Allah kwarai da gaske duk wani sharri da ke faruwa a ban ƙasa su ne sanadin shi Allah ya mama kariya wallahi dan sun kwantar da kai sun yanka ka san kashe ka ba su jin komai a kansu ba yahude ya kashe ka shi addini ne a wurin shi wannan ya kashe ka wallahi addini ne a wurin shi shi yasa ma sai yayi gargadi ya ce kashe ka fa zami kuma ba yadda za a yi kuma ya kashe kuma ba abin da za a yi faruwa akwai mamaki kwarai da gaske wannan yakin wanda ya faru tsakanin iran da, da, da ita isra'il wanda aka yi duzijur kwana sha biyu din nan da aka yi shi mun san da sai da suka yi atakin firizidankin biziskan na, na, na, na iran sai da suka kai mai hari da shi da ministocin shi da wane ne da wane ne su kawai dan sun yi kisa ba wani abu ne ba wurinsu shi yasa ko a jinin jikinsu wannan ne yara da ke mutuwa da yunwa mu zan ke bibiyar labarai cewa suke yi ku bar su yunwa ta kashe su haka suke faɗi malaman su malamai hahama ta ake ce masa alhaham shine malamin malami na yahudawa kamar kai yanzu yadda ake yadda mu a musulunci muke cewa sheikh sheikh sheikh ko ko kuma da da, da kiristanci su ce mi pasto ko kuma pastor haka suke gai to su hakam suke cewa hakam ɗinsu haka suna wa'azi wa'azin sukan su ga sunan cewa suke yi haramun ne ku shigar masu da ruwa mutanen gaza haramun ne ku kai musu ruwa a addininsu haka yake cewa suke haramu ne ku kai masa ruwa haramu ne ku kai masa abinci haramu ne ku kai masa agaji ku bar su yunwa ta kashe su kai idan kun ga taron su ku shewa masa bom ku kashe su saboda idan suka girma su za su kashe ku haka ne suke ta bada fatawa Allah ya mun tsari أخبرنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وقال إسرائيل أنا أبي الأحوص والأسود أنا عبد الله دقى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتي إذن يقام كراتن تهي يسلم ينا سلمي ودقى سلم عن يمينه hannun shi na dama assalamu alaikum wa rahmatullah mafhum sannan an shi malihi sannan kuma yana yin sallama kan abin nan ne din shi hagun din shi hatta yura bayadu khaddihi sallallahu alaihi wa sallam har sai an ga kyallin kumcin shi sallallahu alaihi wa sallam har sai an ga hasken kumcin shi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana zai haka assalamu alaikum wa rahmatullah har sai an ga me kumtin shi waɗanda ke nan hasse sun gani waɗanda kuma suke nan su ma hasse sun gani mafahum ma'ana ke nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai haka kawai yake assalamu alaikum assalamu alaikum ba mafahum a a juyawa yake yi da kyau mafahum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ga abin da yake gayi na assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah qala abu dawud abu dawud yake cewa wa hadha lafzu hadisi sufyan wa hadisi isra'il lam yufassiruhu wannan ne ya karin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah lafazi ne nawa na na sufyan shi yayi wannan ne ya fassara ba yusallimu ba muka ce hadisi ai yace yusallimu ko an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu wajhihi ko ko ko kuma bayadu khaddihi to wannan ne iya nan ne Sufyan ne ya ga haka nan amma shi Isra'ilu lam yufassir mafhum Isra'il shi bai fassara wannan ne assalamu alaikum assalamu alaikum din ba ina fatan mun fahimta to kenan ga abin da ake gani idan aka zo yin sallama قال أبو داود هذا كما أبو داود يكي تيوا ورواه زهير زهير يا رويتوشي أن أبي إسحاق ويحيى بن آدم أن إسرائيل أنا أبي إسحاق أنا عبد الرحمن بن الأسود أنا أبيه وعلقمة أنا عبد الله دكان سدباكي دي سر رويت wannan hadisin qala abu dawud abu dawud yace shu'ba kana yunkiru hadha alhadith shi shu'ba ya kasance yana inkarin wannan hadisi yana ganin cewa hadisi ne wanda yake ba mai kyau ba hadha alhadith hadisu abi ishaq an yakuna marfu'an yana ganin cewa a'a ba hadisi ne wanda ya tabbata har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ورواه نعم أها ومنها ما رواه أحمد daga ciki kuma akwai hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito haddathana Yahya an Shu'bata an al-Hakam an Mujahid an an Abi Ma'mar an Abdullah qala sami'tuhu marratan rafa'ahu thumma tarakahu wata rana yake cewa yaji Shu'ba ko kuma yaji Sufyan ya rafa'a hadisin yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rafa'a hadisin har zuwa gawa har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam thumma tarakahu ra'a amiran aw rajulan sallama taslimataini fa qala anna alikaha yake cewa ta ina shi ya samu wannan ne ta'alikin na ƙara cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a'a shi dai abin da ya sani shine kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu mafhum yaminan wa shimalan amma fadar cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yake cewa daga ina yake da wannan wa rawahu muslim muslim ya rawaito min jihatihi fa qala haddathani ahmad bin nam ya bambanta ba shi ne wa min hama rawahu ahmadu fi musnadihi ba a ba shi bane tabkinan hadisin haddathana abdatu bin abdullahi a shine tabjamil insha Allah to ina ga bari mu karanta shi sai mu tsaya anan insha Allah na ga lokaci yayi نعم يتي حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا موسى بن قيس الخضرمي عن سلمة بن كحيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناي صلى تارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن تينا يسلم دقا هنيش ندام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله مفهوم تو wannan ku ba mu takrijin hadisin hadisi ne sahihi aiko a hadisi ne sahihi to kenan abinda mutum za ya gai da farko idan ya sallama kan kan hannun shi na hagun ya ce me assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu gehi kuma na dama ya ce me assalamu alaikum wa rahmatullah akwai masu cewa assalamu alaikum sai su kyale mafhum a malam da tambaya ce za kai ko assalamu alaikum sai mutane su kyale wannan ne kuskure ne mafuhum addini abinda aka karantar shi ake tahiya kan shi ba zabe zakai ba mafuhum ya zakai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma kai aiki da wancan assalamu alaikum wa rahmatullah mafuhum assalamu alaikum wa rahmatullah amma in zaka kara wa barakatuhu to sai dai na hannun dama shi kuma na hannun hagun me assalamu alaikum wa rahmatullah to ina ga sai mu tsaya ana abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yahi mu insha Allah akwai sako yan uwa cikin minti daya wanda muke roƙo ga yan uwa ga baki ɗaya da su yaɗa kira ne zami da kuma kai koke ga Allah subhanahu wata'ala da farko sannan kuma ga magabata na wannan kasar tamu mai albarka jamhuriyar Nijar kamar yadda da yawan mu masallata da kuma ɗalibai na wannan masallaci da ma waɗanda suke nesa gabaki ɗayan mu kowa ya san abin da yake faruwa hukuma tana abin da ake ce marusau tana bi tana rushe wurare daban-daban to daga ciki hada wannan masallacin an kawo mashi sammaci sammaci za mu cewa ko an kawo sammaci cewa shi ma yana daga cikin wanda aikin hukuma za ta bi cewa za a rushe wannan ne masallaci taiba akwai kokari daga 'yan uwa musulmi da dama da yawan mu muna yi da addu'a sannan kuma waɗanda suke da ikon shige da fice su shiga su je su ga wanda ya kamata a gani su ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba duka suna ta yi na ganin cewa an bar wannan ne ya wuri saboda ci gaba da amfanuwar al'umma hukuma ta sani cewa wannan mulki Allah subhanahu wata'ala shi ya bata shi mafhum walillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha ko wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair na daga kuma cikin aqida ta ahlus sunna shine ana yi ma shugabanni biyayya a wurin da ba su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba mafahum inda ba su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba to ana yi ma shugabanni biyayya sun gayi dalilansu na cewa za su rushe wannan ne masallaci wanda ba ja za a yi da su ba da dalilan saboda babu wanda za a yi sha da hukuma akwai wanda za a yi sha babu wanda za a yi hito na hito saboda su Allah ya ba mulki su Allah ya ba kuwa su Allah ya ba fawa to mu abin da muke kira zuwa ga hukuma shine roƙo ne muke yi wannan wurin fa ba kasuwanci ake yi ba wuri ne ba neman kuɗi ake yi da shi ba a wuri ne wanda ake me ake karantar da addini wuri ne wanda ake karantar da tarbiyya ga al'umma mafahum wuri ne wanda ake isar da saƙon al'umma eh saƙon Allah ya ce annabi ya ce kuma a zahiri mu abin da muka gani ita hukuma din hukuma ce wadda take da san addini ha hukuma ce wadda take mai san addini a zahiri yadda muka gani hukuma ce wadda take kusanto da malamai na cikin ƙasa har ma malamai waɗanda suke nesa wanda suke ƙasashen waje take gayyatar su ai kwanan nan mun ga yadda aka yi bikin cikar shekara biyu yadda aka gayyaci wasu malamai na cikin gida da kuma na waje ko maimakon kaɗe-kaɗe da wake-wake da wane ne sai hukuma ta ga cewa a'a bari ta yi wa'azi wannan na nuna ne san addini kenan ko sannan kuma ɗaya daga cikin kusoshi na cikin na hukumar prime minister mutane ne waɗanda suke yaban shi da san addini mutane ne wanda ah, ake yaban shi ana ganin shi ta harka da ta shahi addini ana ganin shi yana shiga ma'ana dai ana yaban shi ta wannan bangaren to kuma ga wani aiki shi ma wannan aikin shi ma na addini ne bayan Allah wannan aikin hukuma na addini ne za ta yi ta duba girma na Allah subhanahu wa ta'ala ta duba girma na aiki da ake yi a wannan wurin na tarbiyyantar da al'umma ta kyala wannan da ya wurin al'umma su ci gaba da amfana wannan ne kira ne ba shayayya ne da hukuma ba kira ne da kuma neman me da kuma neman alfarma ga hukuma mafahum a matsayin mu wannan iya abin da za mu kenan me yi kira ga hukuma da ta duba girma na Allah subhanahu wa ta'ala ta duba girman aikin da ake yi wannan hauri aiki ne wanda ita kanta hukuma idan ta shi irin aiki da ake yi a wurin na tarbiyyantar da al'umma ai ba ta roshe ba sponsorin ya kamata ta yi sponsor ya kamata ta yi ko gudunmuwa da tallafi ya kamata ta yi kwana-kwanan nan da kowa daga cikin miyaga yadda hukuma ta yi tsaye ta baje wa abin nan da taron taron me ake ce masu kungiyar lauyoyi saboda sun yi tsaye za su ba wani aiki na asha kariya haka ne ko ba haka ba aiki ne na luwadi da maɗigo da wane ne hukuma ta yi tsaye ta nuna cewa kasar mu ba kasa ce ta kafirai ba kasar mu kasa ce ta addini addini ne na musulmi ke abin nan ne al'umma ce ta musulmi ta yi tsaye hukuma ta yi amfani da ikon ta saddan mulkin ta ta buga ta baje su ga baki daya saboda me saboda kishi na al'umma ko saboda me ta yi haka nan saboda kula da tarbiyya tarbiyya ta al'umma ko ba haka ba to wannan masallaci ko kuma ɗaya daga cikin wuraren da ake ba al'umma tarbiyya da nuna masa tsoron Allah da nuna masa haɗarin wannan abin masallaci yana daga ciki kuma musamman wannan masallaci da aka shaide shi kullum karantarwa ba dare ba rana kullum karantarwa ba dare ba rana kaga kenan hukuma da ta fahimta kuma muna fatan ta fahimta mu ce amin muna fatan ta fahimta ashe ire-iren waɗannan wuraren tallafa mata suke yi gudunmuwa suke bata kan tarbiyyantar da al'umma ina fatan mun fahimta kenan wuri ne wanda ya kamata a ce ta karfafe shi ba a ce ta kassara shi ba ba wuri ne wanda ya kamata a ce ta karya ba ba wuri ne wanda ya kamata a ce ta hosa shi ba saboda da abin da yake faruwa mafiya yawanci rashin tarbiyya ne ke kawo shi to ko ba dare ba rana Allah ya gani malamai suna yi kwarai wannan mimbarin al'umma ta shaide shi da yawan abin nan da ya karantarwa da tarbiyya muna roƙo al'umma abin nan da ya gwamnati ta diba aikin wannan da ya da abin nan da ya wannan masallaci ke yi na tarbiyyantar da na yada tarbiyya a cikin al'umma da ta kyala wannan aiki ya ci gaba da yi kar hukuma ta zamto ita ce dalilin yankewar alheri a'a ya kasance ta zamto ita ce dalilin ci gaban alheri haka ake so ai idan hukumar ta sabka za a faɗe ta da alheri ko faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata kwayar zarra na alkhairi zai gani akwai malamai waɗanda suka ce tun a duniya zai gani a sosai akwai waɗanda suka fassara tun a duniya zai gani shine sai bayan mutum ya sabka daga mulki sai a zanki fadar shi da alkhairi mafhum amma mutum bayan ya sabka saboda ai ba dawwama za a yi ba ko ba haka ba wannan ho yana daga cikin abin da ya kamata duk wani wanda Allah ya ba iko ya zanki fatunawa ba fa dawwama ba law kana hazal kursi yadumu laka ya dumu lama wasala ilaika mafahum da a ce wannan ne kujerar za ta dawwama ga wani to da bata iso zuwa gare ka ba ina fatan mun fahimta da bata iso zuwa gare ka ba to yana da kyau ka yi abin da za a faɗe ka da alkhairi kar ka yi abin da bayan ka sauka kuma za a ce wa madalla mafahum Allah ya gani irin yadda ake amfanuwa na nesa da na kusa da wannan ne ya markas dubban al'umma ne ke amfana wallahi ɗaruruwan mutane ke amfana kaga kenan ka zamto sila ka zamto dalilin ci gaba ba dalilin kassarawa ba yanzu wannan ne karantarwar da nake yi idan aka baza wurin kaga shikenan an shiga haika baifa an shiga kakanika yi mafhum an shiga cikin halin kakanika yi to Allah ta'ala ya sa sakon mu ya shiga hukuma Allah ta'ala ya sa kuma su yi lura su yi duba na tsanaki na'am mulki Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ya bada shi mafuhum muna roƙon Allah kuma ya sa a gama lahiya daga cikin cikin kuma hanyar da za a sa a gama lahiya din shine kula da min kula da addinin Allah mafuhum muna kira ga hukuma da ta duba cewa wannan wuri ne fa ba kasuwanci ake ba ba wuri ne na siyasa ba ba wuri ne na kaza ba a'a tarbiyyantar ai ma da daga cikin wurin da aikin da ita hukumar ma take yi kenan ko hukuma ba tana wuri tana ware wani wuri ta yi lakwal ba ta ware wani wuri ta yi me ake cewa ta yi hanya ta ware wani wuri ta yi asibiti likita ko ta ware wani wuri ta yi kaza ta yi kaza kuma da daga cikin aikin ta tunda kasa ne na musulmi ta ware wani wuri ta yi masallaci ko a ce wannan wurin gwamnati ta yi shi wannan masallacin gwamnati ne haka ne ko ba haka ba akwai sa'ai da yawa ko to wannan ma ai haka ya kamata kamata yake a ce ta hungume shi ta sanya shi a abin nan ne kulawanta Allah ta'ala ya sa mu dace wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ايوه تمام ايوه جزاك الله خيرا ان شاء الله شكرا Thank you.